نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha tara a watan juma'a ula a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 muna kuma uku a watan goma sha biyu shekara ta 2023 Allah ya kaddara ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi a durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz za mu tashi yau akan ad-darsu salis darasi na uku a cikin littafin mu kuma darasi na goma a zaman karatuttukan mu darasi na uku kamar yadda malam ya masa suna shine arkanul iman rukunan imani daga cikin abin da ya kamata ɗalibin karatu wanda kuma yake da fahimtar addini bayan ya san rukunan musulunci wanda su ne muka gama bayaninsu a wancan sati ɗin sai kuma rukunan imani rukunan musulunci rukuni na farko ne wanda ya kunshi tabbatarwa da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon shi ne wannan shine rukuni mafi muhimmanci mafi daraja mafi girma a ciki wanda kuma a bayanin la ilaha illallah gaba ta farko a cikin rukunan musulunci shine dauke mu kusan karatu uku zuwa karatu hudu sai kuma bayanin ya ake gasgata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya kunshi gasgata shi cikin abin da ya bada umarni ko ya bada labari karbar umarnin shi hanuwa da dukkan abin da ya hanu ko ya hana sannan ba za a bauta ma Allah maɗaukakin sarki ba sai abin da shi manzan Allah ya goyi bayan cewa addini ne daga Allah maɗaukakin sarki in muka kalli dangantakar darasin wancan da wannan za mu ga malam kamar yana dawo da mu ne karatun littafin al'arba'unan nawawiya hadisin abdullahi ɗan umar kuma hadisin umar ɗan khattabi wanda mala'ika jibril ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akhbirni anil islami akhbirni anil imani akhbirni anil ihsani sai magana akan amaratu sa'a da kuma as-sa'a din kanta da karshe sai yake cewa kun san me tambayar a'a yace wannan jibril ne yazo ya sanar da ku addinin ku to kenan sanin addinin mu ya hada da sanin wannan rukunan musulunci sannan ya hada da sanin rukunan imani wanda ya san rukunan musulunci ya san rukunan imani yana tafiya akan fahimta ta addininsa akan daidai da aka su wani arkanul iman din darasinmu na yau mala yace arkanul iman su rukunan musulunci wahiyar sittatun rukunan musulunci guda shida ne mala yace an tu'mina billahi shine kai imani da Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa ga mala'ika Jibril to menene imani da Allah din yana sake mai da mu karatun da muka yi akan shuruɗu la ilaha illallah din yadda da cewa shi kadai din shine Allah da zai zo karantar da mu a cikin tauhidi haka din bayan ka yarda shi kadai ne Allah ka yarda duk wani abu da ke motsi ka san shi da wanda baka san shi ba wannan abin halitta ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya samar da shi ya san da motsinsa ya san da ayyukan shi ya san lokacin da zai fara rayuwa ya san lokacin da zai kare waɗannan shine abin da yake faduwa karkashin tauhidur rububiyya komai samarwa ce ta Allah kuma karkashin zartarwa da gudanarwa ta Allah madaukakin sarki ke tafiya yadda da imani da Allah madaukakin sarki ya hada da cewa shi kadai ne abin bauta tauhidul uluhiyya lalle shi kadai za a bauta ma duk wani abin bauta ba shi ba ba daidai bane ba, ba. daidai da karatun wancan idan muka koma sai kuma imani da cewa yana da sunaye yana da sufofi abin da ya shafi shahara dangane da sunayen Allah madaukakin sarki shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da wasu sunaye guda 99 wanda ya kiyaye waɗannan sunayen guda 99 to Allah madaukakin sarki zai tabbatar mashi da aljanna an batan cewa Allah yana da sunaye guda 99 wannan ingantaccen hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lissafa kuma sunayen shine abin da bai tabbata ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malaman hadisi da yawa an sami riwaya da ta zo da tattaro da waɗannan sunayen guda 99 yasa in ka duba riwayar wannan malamin zaka samu sunan da babu a riwayar wannan malamin abin da ke fa'idantuwa kenan shine wanda ya samu sunayen Allah guda 99 ya haddace ya kiyaye ma'anarsu da wannan mutumin kamar yana da alkawari na gidan aljanna shine abin da ke faru a karkashin al-asma'u was-sifat kuma 99 ba shi ne kaɗai sunayen Allah maɗaukakin sarki ba malamai ibin da ya sa suka ce ba casa'in da tara ba ne ba ingantaccen hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo addu'a yana ɗaga hannun shi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka in ya daga abin da ke faɗa cikin addu'a na cewa Allah ina roƙonka da duk wani suna da ka ambaci kanka da shi as'aluka bi kulli ismin huwa laka sunan da yake naka ne sammaita bihi nafsak ka kira kanka da shi yanzu ba faɗa da jin sunayen ba sai ce au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi cikin wani littafi cikin littattafanka alkitab anan mufrad ne alma mu'arraf sai zamanto duk wani littafi na Allah yana faɗowa wannan wannan sunan yana cikin attaura ne yana cikin linjila ne yana cikin zabura ne yana cikin alkur'ani ne yana cikin littattafan ibrahim ne yana cikin sauran littattafai ne in dai Allah ya saukar da wannan sunan to manzon Allah yana kamun kafa da wannan sunan cikin addu'ar da zai aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik Allah ko idan akwai wani bawa cikin bayinka ka sanar da shi wani suna cikin sunayenka ko ban san sunan ba Allah ina roƙonka da wannan suna din wannan kuma annabawan Allah suna da ya tarin yawa wata ilma ba wanda ya san adadin sunayen naka wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk akwai manzannin da mun baka labarin su akwai manzannin da mun baka labarin su ba so kenan akwai annabawa da za a iya samu wanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da samuwar su ba tunda ba ba shi labarin su ba amma kuma tayu Allah ya bashi wani suna da yake banta da shi ka kira ni da suna kaza ka kira ni da suna kaza to wannan sunan ma manzon Allah yana cewa ina kamun kafa da wannan sunan ko da ban san shi ba yanzu mun samu hanya uku ta samun sunayen ubangiji ko ko dai Allah ya ambaci kanshi da sunan ko ya saukar da shi a cikin ɗaya daga cikin littattafan shi ko annaba wanda ba su da littafi ma amma Allah ya sanar da su wani suna cikin sunayensu sunayen shi manzo Allah ya ce ina kamun kafa da wannan suna gaba ta gaba sai ce awista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi ko kuma kai ne kake bantu da wannan sunan cikin ilimin ka na gaibu kana da sunan baka sanar da ni ba baka saukar da shi a littafi ba baka sanar da wani annabi ba amma ka san kana da sunan kuma ba wanda ka gaya wa to shi din ma Allah ina kamun kafa da shi sai aka ce manzon Allah ba zai faɗi magana haka wacce ba ta da ma'ana ba cewa da yana roƙon Allah da wani suna da ya keɓance kansa da shi cikin ilimin gaibi lalle za a samu sunayen da yake sunaye ne na Allah ba kuma wanda ya taɓa gayawa cikin halittun shi kuma sunan shi to shi ma manzon Allah yana kamu da shi wanda yake gwada mana kenan in ka zo imani da Allah madaukakin sarki har da sunayen ma da ka sani da baka sani ba in dai na sani to kai imani da shi ka sa mai sunan da bai sama kanshi ba wannan kuma hina ilhadi Allah bai ambaci kansa da suna ba kawai kai ka ga ya dace ka ce barawan Allah suna kaza wannan tsagiranci ne Allah bai dada wannan ba ko ka ba shi siffa da bai siffata kansa da ita ba hayo ba wa Allah madaukakin sarki a karkashin wannan to karkashin imani da Allah yadda da wannan sunayen nasa da kuma yadda da siffofin shi shi kuma siffa a karkashin kowane suna da ka sani na cikin sunan Allah to ba a rasa siffa za a rasa siffa a ciki idan Allah ya kira kansa da suna al-aziz mabuwayi to akwai siffa ta buwaya ya gagaru kowa a cikin halittun shi kuma ba wanda ya isa ya juya wa Allah abin da ya so ya zartar shi idan Allah ya kira kansa da al'aliyu maɗaukaki mai ɗaukaka akwai siffa ta hawa saman ko ɗaukaka akan kowane abin halitta ba wani abu da yake sama da Allah maɗaukacin sarki da ya kirawo kanshi mai rahama mai jin kai akwai siffa ta tausayawa liƙe da wannan suna ɗin sannan kuma akan samu siffa ya ambaci kanshi da ita to ita kuma ba a amfani da ita a sawa Allah maɗaukakin sarki suna akwai abin da za ka gani siffa ce ya ba wa kanshi amma ba suna ba to a siffa ba a wa Allah maɗaukakin sarki suna da ita amma a suna akwai siffa a jikinta kamar yadda ɗan adam duk inda ka ji sunan shi to ba ya rasa siffa in ka ɗauke sunan yanka to duk wani suna da ɗan adam ya samu a dalilin wata siffatuwa da yi da wannan sunan a dalilin haka ne ake bashi wannan sunan ina ji ita ce ka'idar haka ko ko matsayi ko mukami dalilin wata siffa da ka samu dalilin da yasa ake baka inda za a ɗauke ka aikin gwamnati sunan farko da za a baka shine abin da ya dace da kamanninka da matsayinka in ka matsa gaba aka canja maka suna to ita ce siffar da za ka ci gaba da tafiyar ita to shi ma haka Allah maɗaukakin sarki yake to imani da Allah shi ne sanya ma Allah maɗaukakin sarki waɗannan tauhidin tauhidin cewa shi ne mai halitta tauhidin ya cancanta abauta mashi tauhidin cewa yana da siffofi yana da sunaye za mu tadda su a gaba insha Allah an tu'mina billahi wa mala'ikatihi haka nan daga cikin rukunin imani shine mutum yayi imani da mala'ikun Allah Allah madaukakin sarki ya daukaka akan al'arshi amma yana da mala'iku halitta ce wanda su yasa duk wata dawainiya su yake bawa umarni su masa wannan dawainiya din kuma na Aisha a ingantaccen hadisi ta gaya mana cewa halittun Allah guda uku kowanne ga yadda Allah halicce shi ta gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci mala'iku ne daga haske ya halitti shaidanu da babban shaidan daga tsinin wuta harshen wuta da yake tahi min marijin min naf ya ce kuma ya halitti babanku annabi adam min ma wusifa laku da abin da aka siffata muku cikin alkur'ani yana ya halitte shi min salsalin kafarha da wannan taban da siffofin da yake juyawa da shi Allah ya tura ya halicci annabi adam wannan ita ce asalin halittar annabi adam sai kuma aka canza zuriyar shi da ke fitowa tsakanin ruwa na tsatsan ɗan adam da ruwa da yake fitowa daga ƙirjin mace su Allah yake ɗauka a haɗa a cikin mahaifa fi ƙararin maki ya juya daga wannan halin ya juya zuwa wannan halin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari har lokacin da za a hura masa rai to su wannan mala'ikun da Allah ya halitta ko halittar da Allah ya halitta daga haske su ne mala'iku imaninka da su shine akwai wannan halittar amma ba ta zartarwa ba ta aiki ba ta gabatarwa ba ta hannuwa sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ta daga aiki alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sifar su ba sa saba ma Allah duk umarnin da ya ba su kuma in yace ayi wannan mala'ikun suna zartarwa kenan wannan mala'ikun da Allah ya faɗa masu daraja kiraman katibina ya alamuna mata fa'aluna daga cikin siffar mala'iku masu daraja ne akwai marubuta cikinsu suna kula da dukkan abin da muke aikatawa da wannan siffar tasu ba abokan aikin Allah ba ne ba kuma alloli ba ne ba amma halitta ce Allah ya samar da su don karɓar umarnin shi ba sa saƙo ba sa aiki sai abin da Allah ya ce musu aiki ba sa ‘yan awon gaba la ya hu bil qawli wa hum bi amrihi ya amalu ba sa rigar Allah da umarni ba za su kalle ba su ga cewa to so yake ba da umarni kaza bara a aikata ba sa yi jira suke kawai a tsaye idan Allah ya ba da umarni sai su zartar da wannan umarnin na Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce su waɗannan mala'ikun uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha'u wannan mala'ikun nasa akwai wanda Allah ya musu fiffike guda biyu akwai wanda Allah ya musu fiffike guda uku akwai wanda Allah ya musu fiffike guda hudu yace kuma yazidu fil khalqi ma yasha'u yana karawa a bangaren halitta abinda shi Allah madaukakin sarkin ya hau ya so yanzu in aka wa tsuntsu fimfike biyu tashin sa lafiya kalau ba ka da matsala amma aka ce ga tsuntsu da fimfike uku ya kake ganin zai tashi akwai nau'i na damuwa ko ana ka ilimin na dan adam amma sai ya gaya maka akwai mala'ikun da yi suna da fakafakai guda uku akwai mala'ikun da Allah ya ce fakafakai guda hudu aka bashi yadda kake ganin tsuntsu da fiffike biyu to akwai kuma tsuntsu mala'ikan da yake da fiffike guda hudu kuma lafiya kalau yake tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naga mala'ika Jibril akan siffar da Allah madaukakin sarki imashi kuma sau biyu na taba ganin shi ta farko da yazo manzo Allah ne ya bukaci ina so in ganka cikin halittar da Allah madaukakin sarki ya maka da ya rikita ya koma mala'ikan sai ya ce kawai da ya buɗe fuffuken sa kwaya daya sai ga tun daga tsinin wannan kasar doran kasar har sararin samaniya fuffuke ne guda daya yace kuma yana da 600 so a wannan sararin samaniya kenan idan zai fasa fuffuke guda 600 ya zai yi da su amma Allah madaukakin sarki ya hore masa yadda zai iya baza fuffuken kuma yi tafiya a ciki yasa za ka ga in ya ba da saƙon kamar walƙiya haka wannan mala'ikun suke isarwa Allah maɗaukakin sarki saƙon shi kuma adadin su fa wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki manzo Allah wata rana yana zaune a majalisa sai ce abbati sama'u yanzu haka sama na ji ta yi wani irin ƙara masu ɗakin soro da rufin azara in ta sha jigili tana ƙara wannan ƙarar da take nan ko na ga duk samari ne ba su ma san ɗakin azara ba ko so wannan ƙarar da azara take in ta so ta ji nauyi za ta ɓare ya ce to irin haka ta ji wannan sama ta yi wannan ƙara ɗin ya ce wa hukka laha an ta ibba ya dace sama ta yi ƙara nauyin ya kai nauyi ya ce daidai yanzu ba wani guri a sararin samaniya da za ka iya ajiye bulala ko ka ajiye takalmi fati akwai mala'ikan Allah a kanta da haka kenan nauyin ya kai adadin nauyi yasa Allah ce maka ba wanda ya san adadin rundunar shi yadda ake da masallacin Ka'aba a doron duniya ana da masallaci a sama da ake kiransa Baitul Ma'mur wani daki da ake raya shi da ibada tunda Allah ya halicci wannan ɗakin kowace rana an ce ana samun mala'iku dubu saba'in sai sun yi ɗawafi a wannan ɗakin idan sun yi ɗawafi sun girmama Allah aikinsu ya ƙare kawai wani guri za su samu a gefen sama a basu shugaba sai su zauna a wannan guri in tasbihi tasbihi in ta halili ta halili in ta hamidi ta hamidi iya abin da aka ce su yi za su yi in ruku'u ruku'u in sujada sujada daga wannan gurin ba za su ƙara daga ba har sai Allah madaukakin sarki ya tashi sama ya tafi alkiyama so daga ran da aka halicci wannan ɗakin idubu sau saba'in sau abin da ya zo maka kwakwalwa ka mala'ika ne za ka samu kuma Allah madaukakin sarki ya ce maka ba wanda ya san adadin rindinarsa face shi abin da ya kawo wannan maganar shine ita wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki sai ya ce mala'iku manya da za su tsare ta mala'iku guda goma sha tara ne, alaiha tis'ata asha, ya ce akwai mala'iku goma sha tara suna tsaranta. Ɗaya daga cikin arna ya ce yanzu da duk wannan wutar da kake tsorata mala'iku sha tara ne za su tsare? Malaman tafsiri na ji suna faɗa, ya ce musu, to inda ya tara ne ta ne zan ji da goma. ko ku ji da sauran tara duk duniya ku haɗa kan ku ku rike mala'iku guda tara ne zan ji da goma in ya so mu bar musu wutar mu fice aga arne in ya tahi rahin hankalin sa rahin hankali ne duk duniya akan tara kai kai kade akan goma sai Allah madaukakin sarki ya ce masa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka face shi kuma yace maka wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana yace adadin da aka aje guda 19 ana so ahlul kitabi su yi imani da wannan alqur'ani akwai wani sako da aka aje a cikin at-taura akwai wani sako da aka ajiye a cikin injila fada musu cewa masu tsaron wuta guda goma sha tara ne zai ba su gaggata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata hikima ce ta ubangiji ya ajiye sha tara a attaura ya ajiye sha tara a injila yasa ce ana ambatan sha tara za su yi imani liyastayqina allazina utul kitaba wa yazdada allazina amanu imana masu imani za su ƙara imani don an ce mala'ika goma sha tara ne ke tsaron wutar jahannama wallahi ko mala'ika ɗaya ne yake tsare wuta ba yadda za ka yi da shi ɗaya ba yadda za ka yi da shi tun da duk wanda aka halakar ana turo mana mala'ika ɗaya ne ake turowa mutanen annabi lut za a hallaka su mala'ika ɗaya aka turo kawai shacin garin ya duba ina ne inda foundation garin yake kawai girgiza ya tun daga ƙasa daga bim ko daga basket haka ya ɗauko garin gaba ɗaya a kan fiffikinsa haida ya kai su sama aka yi musu ruwan wuta suna kan tafin hannunsa bai gaji ba yadda aka ce an gama kuma haiki hosu garin sai ya zauno kansu ya ce faji an na aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan in sijji sama ta koma ƙasa kuma ce muka yi musu ruwan wuta in ji allah maɗaukakin sarki mala'ika ɗaya kuma don ka gane sha taran da ya faɗa ya ce fitina ce jarrabawa ce yasa ya ce sha tara ya ce amma kafin a kai wutar a tsare idan an ta hisabi mala'ika nawa ne aka faɗa an ce wutar jahannama tana da linzami yadda mahayi ke hawa doki da linzami haka wutar jahannama take da linzami idan za a fara hisabi wutar jawo ta za a yi a kawo ta filin hisabi ya ce kuma akwai malli tana da linzami ɗaiɗaiɗaiɗai linzami har dubu saba'in kuma kowane linzami mala'ika dubu saba'in ne tana ruri tana gunji tana zabura ko ne suna rike nasu linzami haka za a kawo ta haka za a hisabi mutane suna kallanta tana wannan zabarin tana ƙoƙari ta wafci mutane ana mata tsawa ana rike ta amma duk wannan bala'in nata in aka kare aka zo aka ce ko mala'ika sha tara su rike kuma karkashin umarni guda daya shine malik wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun yan wuta za su yi ta kira su yi ta kira ya malik ya malik ya malik an ce ya hekara dubu a isra'iliyat dubu ana masa kira kai ka san karfin halin ya kai karfin hali zai jiyo a fusace ce me ce li yaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya kashe mu kawai abin da muke nema Allah ya ɗauke ranmu mu mutu sai ya gaya musu innakum maki suna za ku zauna ne a ciki har abadan abada so ɗaya daga cikin imani da mala'iku shi ne ambatan kowane mala'ika da sunan da Allah maɗaukakin sarki ya sa mashi kamar wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya bata cewa mai tsare ta sunansa malik to ana kiransa malik kamar mala'ikan da yake ɗaukan mutuwa yake ɗaukar ran mutum ana kiransa da malakul maut ana kiransa malakul maut wasu suna cewa a zara'il amma da ya zo a cikin isra'iliyat ne ingantaccen hadisi na manzan Allah bai inganta ba ya sa malamai suka fi yadda da cewa a kirahi da malakul maut haka manzan Allah ya ta'ambatarsa a cikin hadisi idan ɗayanku ya zo gargarar mutuwa zai rasu Allah zai turo mala'iku in ɗan wuta ne mala'ikun azaba in dan aljanna ne mala'ikun rahama Allah ka hada mu da su lokacin da suka zo suka yi aikin su sai kuma yace daga nan sai mala'ikan mutuwa ya sauko sai ambace shi da malakul maut idan ya gama aikin sa an bar ku da gawa lokacin da za ku kimtsa ta ku wanke ta ku sallace ta ku kai ta makabarta ku sa a cikin rami yace kuna gabawa sai manzo Allah ya ce wasu mala'iku guda biyu za su zo su ana sai da ɗayan su munkar ɗayan kuma ana ce mashi nakir da haka ya inganta cewa mala'ikun da suke tambayar mutum a cikin kabari ɗaya ana ce masa munkar ɗaya ana ce masa nakir wani ya inganta daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam man kana aduwan li jibrila wanda yake maƙi ne ga jibril da haka sunan mala'ika jibril ana kiransa mala'ika jibril wa mikala akwai mala'ika da ake kiransa mikal akwai israfil wannan duk alkur'ani ya bada labari da sunayen suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya ambace su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su haka ake ambacen su kuma ghilahu suna da kauri matuka shidad masu tsananin karfi masu tsananin hali masu kaushin zuciya wannan ita ce siffofin mala'iku kuma sukan iya juyawa abin da Allah maɗaukakin sarki ya so su juya ko su juya su zama kamannin mutane ko su juya su zama halittu cikin halittu yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin sako da ake kawo mashi in dai asifar mutum ne yakan zo asifar wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dihiyatul kalabi ya fi kowa kyau a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyakkyawan fuska ne lakin aka duba lokacin da baya majalisi sai a rika mashi sai a dauka wannan sahabin ne zai zo su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsammani sahabi ne sai ya tafi sai ta ai mala'ika jibril da ya zo a cikin siffar shi wani lokacin kuma zai zo a siffar mutum su yi zance kamar yadda ya zo a cikin hadisi na biyu baina ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in qala'a alaina rajulun shadidu bayadu thiyabi shadidu sawadi sha'ri la ya'rifuhu minna ahadun hada la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun ba wanda ya san shi ba alamun tafiya ba wanda ya san shi me wannan siffar da ya zo da ita kenan ba siffa ba ce ta ɗayan mutanen da aka sani ya ari siffar da ya zo da ita wadda Allah maɗaukakin sarki ya amince mashi ingantaccen hadisi cikin banu isra'il shi ne akwai wasu mutane guda uku da Allah ya so ya jarraba su sai ya tura musu mala'iku a irin siffarsu akwai makaho akwai kuturu akwai memeliya ko makaho da gurgu da memeliya ko makahu aka zo aka same shi me matsalarka a duniya yace kawai ido na ya bude in ga kowa kamar da kowa ke gani na ba ciwon da yafi kowanne ciwo a duniya kamar na makanta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda Allah ya karbi idanun shi i hakuri ya karasa rayuwa a haka Allah ya ga babu abin da zai sakanta mai da su sai gidan aljanna akwai wahala rayuwa a ce baka da ido yasa bahaushe yake cewa da na rintse ido ban ga kyan makanta ba kuma Allah inda ka dan gwada ayi maka ma dindimi a rufe idanka a ce kai sati a haka kusan duk abin da yake gidanka ya ka barnatar da shi ka bige TV ka bige kaza ka bata duk inda ya kamata a bata inda zaka tsugunna ba na zaka tsugunna ba kafin sati ya ga kazantar da zaka tare a gidanka tana da matukar yawa yace to me matsalar ka yace makanta yace to za a ma addu'a akai addu'a makanta ta tafi ya bude ta hai mutane haka suke morewa haka suke ganin kaloli haka ake ganin kaza an kare me kake so kuma a duniya Allah ya maka na arziki yace aban akuya aka ka akuya da aka ce ga tana Allah ya sa maka albarka yasa in zaka nemi arziki banda guri har yau kuma zaka nemi haka ka nemi kada na ko a ce a nemi albarka ko yace Allah ya sa maka albarka a cikin ta i gaba kaga mala'ika ne amma ya zo a siffar da ba a taɓa sanin mala'ika ba ne don na mala'ika ne an sani da za a shiga takasansa ya je samu gurgu mai matsala ya ce yi matsala sa wani gurgun takar ga hannun kullum jacob a zaune in ba mun namanta ku tuna mu gurgu ne aiko ba ku turu a ciki yawa mai kora ya ce matsalarsa a duniya kora ga hannun kansa duk yana zubar da ruwa mutane sun tsane shi sun kyamace shi ya masa addu'a kai ya dawo fes gagahi ɗan gayu kasan babban gayi jarin gayu wannan gahin nasu Allah fa in kaga saurayi yayi san koto za ga yana yawan sa hula idan kuma gahin sa yayi baki ba inda yayi kora ba inda yayi sanko to za ka gani kuma sai kazanta wani ya sati bai aski ba wani ya tafi bai wanke ba wani kan tsami kamar da dace wani wanzami ya ga me yace wallahi malam kan tsami yake in suka zo na ba shawara nake saka ke sa face mask in ga ya zo nace ka sa guda ɗaya ka sake tufkawa ka sake tufkawa ya gane akwai matsala nace ku dana cutar kanku ma'aikatan gwamnati ma aka dauke su idan gwamnati ta gane akwai hadari ana sa musu hazard allowance so idan ya zo saboda ba zai baka hazard allowance ba ka rufe mai kora akai addu'a kora ta tafi me kake da bukata arziki na duniya ina ji saniya ce ko aka bashi saniya yace Allah ya ma albarka a cikin ta aka sake zuwa wajen memeliya shi galibi albaras bahaushe yana kiran albaras da kuturta ko amma albaras ba kuturta bace ba juzam ita ce kutursa albarasfa yadda na ambace ta meliya haka sunanta na sha faɗa a karatu me meliya na? to malam ya ce ana cewa dafi ya ƙara ɓatar da nilima akwai cuta da za ka ga mutum lafiyar sakalo kamar bakar fata amma ya ga fata tana ciccirewa tana wani tabo tabbara tabbari na fari za ga fari kamar bature haka jikin tabbara tabbara tabbara tabbari haka to wani abin da ake kiransa albaras ciwo ne kuma yana da wahalar magani sai aka tambaye me matsalarsa ya ce wannan shi ciwon na albaras ɗin manzala sun kulama ya taɓa wurin ɗaya daga cikin wata daga cikin matan shi wannan tambarin na albaras kaɗai ya gani a jikin cinyarta bai ma fantsama cikin jikinta ba yana ganin ta sai ce masa ijma'i alayki siyabaki wal haqibi ahliki hada kayanki ki koma gida tunda dama aure ne da ba a kwanta shi baya buƙatar idda kuma baya buƙatar a sake wani bada masauki da abinci da kaza a ran na auren ya kare yasa malamai suka ce sharadi ne duk wanda za a bahi mace in tana da ciwo a gurin da ba za a gani ba har sai idan an zo kwanciyar aure wajibi ne a gaya masa in ba a gaya masa ba yana da haƙƙin a maida mai sadakinsa da duk abin da ya kashe kuma ko da an yi rahin sa'a a duhu ya taɓa ta za a da masa da duk abin da ya kashe shi yasa wajibi ne in dai ba za a gani ba a faɗa ya ce me matsalar ka aduna ce albaras aka mai addu'a wannan ciwon ya warki shi kuma ya ce me yake so ya ce raƙumi aka ba shi raƙumi sai bayan shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tajahadihi wa waladat hadihi waɗannan sun aihu waɗannan sun karu akwai bambanci tsakanin haihuwar dabba babba da haihuwar dabba karama karama ana ce mata wilada babba ana ce mata intaji sai ce fa antajat hadaini wa waladat hadi ita akuyar sai ta haihu raƙumi da shanu suka karu kan me wannan sai wannan yana da garken shanu wannan yana da garken raƙuma wannan yana da garken awaki sai aka sake dawo a sake jarraba su wannan dai mala'ikun ko wasu sai Allah ya sake turo su a siffar wata kil siffar baya wata kil siffar da ta canja wata kil a hankalce idan siffar mutumin da yazo a baya ne zaka itana ka ce ah wannan ku ai kamar hibe yazo shi so kaga ba maki a hankalce an canja siffar mala'ikan da ta zo ina kawo ne duk akan cewa ana cancanta siffar mala'iku gwargwadon yadda Allah so su canja zuwa gare ta sai ya samu wajen mai kora da siffar yake na ma ga ma'ansa cikin hadisin siffar yadda yake da kora a da haka wannan mala'ikan ya zo mashi hima da kora ya rafi ya rafi tana gari tana zubar da ruwa wani bangare ya aka yi yace ya taho bara a bashi a cikin abin da Allah ya hore sai wallahi mabaratan nan sun yawa ga roƙo ga kaza mu ma duk matsalolin su ishe mu wallahi ga tahin farahi ga kaza ka san me kudi akwai da raki wallahi ga kai da kake da dubu ɗaya zaka iya bajintar da mai miliyan biyu wallahi ba zai iya yin ta ba saboda shi ya san sakin kudi kai kuma dama kawai kara da imani in ka kashe ma Allah zai kawo in ka tashi ma babu ita babu komai amma in ka samu mutumin da ya rike kudi kullun tunaninsa in babu ya mutu sai ya sa in yamuri da ya da in yayi gobara ya tabbatar kudinsa ya kare babu komai sai a yagon sai hadu da kayan su kone ya sako ya fi masa sauki yasa da yawa idan in yamuri da gobara ya dai ku rike amma wallahi ko in dai kun saka hede su kone ni bai san yadda zai rayu an ba wannan dukiya saboda ka hede ga cikin dukiyar ta sai kone ya masa complain yace yanzu babu abin da zaka bani yace ba abin da zai iya bada to wallahi nau yayi yawa ga ciyawa tana tsada ga ruwa tsada ga ƴan ban ruwa ga ƴan kiwo ga ka sai da lissafi masu kuɗi liability babu abin da zaka yace babu yace kai ma baka tuna ni'imar da Allah ya maka wata kil kai ma ka higa cikin halin da na taba higa ka ji abin da naji ka bani cikin abin da Allah ya baka yace mu ba haka bake ba mu arziki tun iyaye da kakanni mutuncin da Allah bai so kenan har kullun Allah yana so ka tuna ni'imar da ya maka yace kai baka taba yin kora ba a baya yace bai taba ba yadda ka ganne da lafiya ta haka nake kuma arziki ka danan iyaye da kakanni kabiran an kabiri yace to idan ƙarya kake Allah ya mai da kai inda ka baro tuna baya hinin roko ya yi gaba ya bashi ya sake zuwa wajen mai meliya mai albaras wannan kaga ga shanu ko ga raƙuma ɗayan kuma aka sake zuwa in mai shanu aka je aka je wajen mai raƙuma in mai raƙuma ne aka je wajen mai shanu kawo ya ce babu abin da zai iya badawa ya ce arziki na Allah ne fa ka tuna ɗan uwanka wata ilkaji irin wannan halin da nake ciki ya ta hitar da yake bai taɓa wani ciwo ba haka Allah ya hida lafiyarsa me ka gani na matsala a jikina ni ba da wata matsala arziki kuma iyaye da kakannu kakana ya barwa babana babana ya bar mini mu ba haye muka arziki ba mun san dadin sa tun iyaye tun kakanni yace to in ƙarya kake kai ma Allah ya mai da kai abin da ka baro ya tafi wajen makahu da siffarsa ta makahu yana daddango da sandarsa ya zo ya bara alhaji makahu ne yake sallama ya ce a dan uwa ne a shigo da shi ya ga classmate aka shigo da shi ya ce me yake faruwa ce akan hanya yake guziri ya yanke masa shi ne ya zo cikin arzikin da Allah ya bashi a bashi abin da zai yi guziri ya ce wallahi ne ma haka Allah yi ni a baya da makanta da kunci da karancin arziki ya ce ai kai aboki ne dan uwa ne aka zauna aka ci abinci aka sha gara ya ce kuma ka shiga garken awaki da tumaki ka duba duk abin da yake so a baka ko ka azaba maka duk abin da kake so ka yi gaba ya ce wallahi ban da su Allah ya bani ina da ciwon makanta Allah ya yi ya ce ba zan wa Allah rowa cikin abin da Allah ya bani ba ya ce to ni mala'ika ne cikin mala'ikun Allah an turo ni ne in jarraba ka kai ka ci jarrabawa in uwanka da wane da wane sun faɗi jarraba Allah ya sa masa albarka cikin dukiyarka ka ga wannan mala'iku ne na Allah suka juya suka zo a siffar da Allah maɗaukakin sarki ya zo da su to irin waɗannan imani shine idan ƙur'ani ya gaya maka ka yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka shine imani da mala'iku amma ka taba ganin su ba za ka taba ganin su ba lokacin da ka gan su kuma babu labari zai wahala mutum ya ga saukar mala'ika kuma ya ci gaba da bada labari wata kalma ɗaya biyu uku ana iya faɗa wani zai iya gaya maka ina ganin saukar su to daga nan za ka ganin Allah da zai wahala a cika awa goma bai bar duniya ba su waye Allahu alam amma na ga sun fara sauka na ga suna zuwa da fararen kaya da kaza wannan wata kin aka yi sa'a ma abokin tafiya ne insha Allah da arzikin shi so mala'iku suna zuwa daidai siffa da yanayin da Allah madaukakin sarki ya zo ga su ana ba su sunan da alqur'ani ya ba su ba a san adadin su ba ba sa saban Allah suna bin umarnin Allah maɗaukakin sarki suna da ƙarfi suna da ginin jiki suna da fukafukai suna juyawa yadda Allah maɗaukakin sarki so su juya wannan to shine imaninka da mala'iku amma ba ababan bauta bane ba ƴaƴan Allah bane ba kamar yadda mushrikai suke faɗa waja'alul mala'ikata inasan ko akwai wanda suka canja mala'iku suka ce ƴaƴan Allah ne mata Allah maɗaukakin sarki yace a'a ku ku zaɓi abin da kuke so sannan shi Allah maɗaukakin sarki a bashi mata ya ce Allah bai dacewa a ce masa yana da ‘ya'ya kuma ‘ya'yan ma a ce masa mata yake da akwai so ba ‘ya'yan Allah ba ne kamar da suke faɗa wadda wasu suke musu bauta ba ababen bauta ba ne yadda ake roƙonsu ba a roƙonsu amma halitta ce mai daraja cikin halittun Allah maɗaukakin sarki wa kutubihi sai imani da littattafan Allah wannan littattafan da na ambata a baya a taura da injila suna da suke matsayin old da new testament tsohon alkawari da sabon alkawari annabi musa da annabi isa su ne annabawan banu isra'il annabi musa zuwa ga yahudawa da aka so a sassauta shari'ar a cire musu kunci da takurar da ake ciki sai aka ɗauko injila to takurar da take cikin attara annabi isa zo cire wannan takurar ne ya zo da sassauci abinda aka haramta musu a halatta musu yasa ake kiran wancan tsohon alkawari ake kiran wannan sabon alkawari to kowanne ka yadda littafi ne na Allah madaukakin sarki kuma Allah ya saukar da shi kuma amma ba bauta da shi an saukar da zabura ta annabi Dawud an yi wa'azi galibi ita tafi yawa akan wa'azi ba akan hukunce hukunce ba tafi yawa sannan akwai littafin annabi Ibrahim da ake karanta su fi Ibrahima wa Musa ya zo ne a matsayin littattafai annabi ma Musa a taura din an bai ita a matsayin alluna yasa ake kiranta da suhuf ɗan littattafai haka sai kuma alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bada labarin shekara 23 ana saukar da wani alqur'ani to waɗannan littattafan kai yadda Allah ya saukar da su amma ba a karantawa don a yi aiki da abin da ke cikinsu manzo Allah ya hana wata rana aka ci wani gari na kiristoci da yaƙi sai annaba sai na umar sai samu wani takadda ta injila sai yake karantawa sai manzo Allah ya ga fuskar sai na umar tana walwala tana jin daɗi sai ce masa me yake faruwa sai ce wallahi takarda na tsinta ta kiristocin nan abinda take faɗa shi ne abinda kake gaya mana sai ran manzon Allah ya baci fuskarsa ta canja yace na rantse da Allah annabi Isa ko annabi Musa in yana raye bai da wata mafita sai ya bi na zo muku da addinin wannan babu sofa ne babu karkata a cikin shi ni ku ne rabona cikin al'umma ni kuma ni ne rabonku cikin annabawa don me za ku ɗauki wajen tafi ku karanta annabin sai na umar sai ji ina ma bai karanta wannan littafin ba ina ma bai bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ke cikin littafi ba da haka kenan ko dalili ya kama ka karanta ko me ka gani a ciki ba a aiki da shi ana aiki ne kaɗai da abin da ke cikin alƙur'ani tunda Allah ya saukar da alƙur'ani muhaiminan alaihi ya zamanto ya mamaye ya wakilci duk waɗancan littattafan babu wanda zai sake motsi sai shi wani alkur'ani din amma za ka yadda littafi ne da Allah ya saukar amma aiki ana aiki ne da abin da ke cikin alkur'ani wa rusulihi sai manzannin shi sanannin annaba da Allah ya sauka a cikin alkur'ani guda goma sha guda ashirin da biyar kusan guda goma sha takwas sunan da Allah maɗaukakin sarki ya bada labari a cikin suratul an'ami sai ɗaiɗaikun annabawa in ka haɗa da za ka same su guda ashirin da biyar a cikin alkur'ani akwai wanda ba a ba da labarinsu cikin alkur'ani ba da kuma waɗanda ake tunanin annabawa ne ko ba annabawa ba ne ba wasu kuma allah ya ambace su wasu allah bai ambace su ba kamar tubba wasu suna ganin sarki ne ko ba sarki ba ne annabi ne ko ba annabi ba ne ba kamar irin su zulƙarnai sarki ne mai mulki ne annabi ne ko ba annabi ba ne amma duk wani manzo da ka samu labari cikin alkur'ani ka yadda annabin Allah ne banda su akwai annabawan Allah tun da ya ce wa rusulan lan naqasusum alai akwai annabawan da baka labari ba ka yadda akwai annabawa da yawa sun zo sun isar da alƙafafan Allah madaukakin sarki kuma sun wuce bayan su akwai annabawa akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai tiran da banu Isra'ila suka kashe annabi kusan 300 wannan ya wa'azi a bigi wannan ya wa'azi a bigi wannan ya wa'azi a bigi rana ɗaya sai da suka kashe annabi ya kai ɗari uku kuma suka ci gaba da lido da yamma babu abin da dame su mu yanzu in aka yi mutuwa ɗaya biyu ya gaza kowa jikinsa ya sanyi amma da hannunsu suka kashe annabi ɗari uku kuma suka ci gaba da shan shayi kai kasa waɗannan mutanen akwai matsala yasa duk wani ruso da za su yi a gaza wallahi ku ne jikinku yake gaya muku akwai matsala su ba matsala a jikinsu gani suke to wanda ya kai annabi na wani wasu dan dan Palestine mai sajin bai da wasu matsala da shi wallahi ya fa kashe annabi ya kashe ya kashe ya kashe kullama ja'a fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun yace duk lokacin da annabi ya zo muku da abin da ranku baya su ko ku ce ƙarya ko ku kashe ma'ana ba su daina kashewa ba kenan duk randa zaka zo da gyara ka zo da abin da yake na daidai kai ma kana cikin wannan layi yasa ko a cikin al'ummar ka ne in ka tsaya ka dage kar a yi barna a yi daidai sai sun turo an kashe ka yawa gabanin ƙasa nawa suka sa aka wajiyoyin mulki nawa suka sa aka ɗaure nawa suka sa aka bindige nawa aka turo aka yi musu aka yi kidrafin ɗinsu duk wani shugaba da ya motsa ko a asiya ko a afirka in dai kishin al'ummarsa ne sai an kai ko ba da sunan addini zai yi ba so wannan annabawa ɗin idan ka samu labarin su imani da su gaskiya ne wa bil yawmil akhir haka ya imani da ranar lahira rana ita ce ta ƙarshe Allah yayi ta yin halittu yayi ta yin halittu amma akwai wata madakata da ake ajje mutane ana ta'aziyar su ana ta'aziyar su akwai rana ta ƙarshe ita ce ranar da Allah zai hado na farko da na ƙarshe daga wannan ranar ba wata rana kuma ta duniya an ƙare lissafi ita ce yawmil akhir to wannan ranar ka yadda akwai ta daga wannan ranar ita ce za a tattara mutane ga ubangiji yau mai hukumun nasu da rabbil alami za a tattara al'umma kowane annabi da mutanensa wannan ranar hali-hali ce daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma cikin abin da ya fi kowanne tashin hankali ile da manzan Allah ya ba da labari za a kawo rana daf da kayukan mutane an ce tsakaninmu da ita mil ɗaya a gurin balarabe abinda ake sawa cikin kuratandu dan wannan tsinken a ɗauko kwalli a sa wani ana ce masa mil watakil kenan tsakaninka da rana bai wuce tsawon farce ba idan kuma mil ne na tafiya tsakaninka da rana bai fi mil ɗaya ba yanzu ana cewa tsakaninmu da rana sama da mil ɗari biyar ne tsakaninmu da ita na? miliyan casa'in mako? to mil miliyan casa'in da wani abu tsakaninmu da ita sai aka ce a ranar gobe alkiyama za a kawo maka ita tsakaninka da ita mil ɗaya sai sa manzan Allah ya ce saboda tsabar tafasa da zafi kwakwalwar ɗan adam zai ji kamar tana tafasa idan shayi ya so tafasa za ka ji ana gomi daidai aikinka daidai yadda za ka ji bala'i ya sa manzan Allah ya ce wasu za ka ga sun yi gumi idan sawu wasu gwiwa wasu tsantsa wasu cibiya wasu kirji wasu gumi ya musu linzami guminka ba da yake zuba shine zai kawo maka har bakinka yana kokarin hakarka kana dagawa kuma sai an yi hikara sama da arba'in a haka amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu mutane guda bakwai da Allah zai sa su a karkashin inuwarsa wannan ranar da aka kawo ta kowa a ranar yake kuma ba wani bihiya da za ta rayu babu flat kasa take yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala za a bi mabiyayi za a bi mai kira babu wata karkata da za a yi mashi za su tambaye ka duwatsu Allah ya ce za a kashe su la tara fiha iwajan wala amta ba tudu ba fari kasa ta koma flat ga kuma rana babu wani guri inda da tudu ne ma wani gurin zai inuwa to babu wani tudu babu fari flat a rana ake kuma Allah yana kan al'arshinsa tunda yana kan al'arshi akwai inuwa so wannan inuwa ta al'arshi sai aka ce akwai nau'i mutane guda bakwai za a sa su a wannan inuwa da in ka ji ana ce maka al'arshi al'arshi inuwa al'arshi wannan rana ake tsoro wadda za a kawo rana daidai da kwakwalwarka don Allah ko kallon sarki ake sha biyu rana mutane ne suke neman inuwa mutane ne suke neman rumfa ta manyan baki mutane ne suke karuwa mutane ne suke tsunawa ko rigar dogari sai ta musu inuwa to a wannan ranar babu wata inuwa da za a yi tun da manzo Allah ya ce za a tahi tsirara da loba nana aisha ta ce wai an yi ga uku ta ce yanzu mata ta ce haba ya ce duk wanda ya tsaya ya gane ma namiji ne a kwasa da shi ko mace ce wani irin natsuwa ya samu a wannan rana ai baka isa ka gane ba mace ce a kwasa da kai ko namiji wallahi ba wanda ya sai gane to yanzu dan Allah kana fama da gumi ko kuma leƙen ina budurwarka take ko ta kusa da kai tana da kyau ko bata da kyau ko kato ne ko mace ce ai ce ba wanda isa yi wannan tunanin sai aka ce amma akwai mutane guda bakwai manzon Allah ya dunkule a hadisi guda daya malamai da suka bibi waɗanda za a sa a inuwar arashi sun kai mutum goma sha uku ko mutum goma sha hudu sunan da za a sa a inuwar arashi yasa duk wani aiki da kaji an ce maka za a sa a al'arshi ka yi ƙoƙari ka riƙe koda ƙwaya ɗaya aƙalla ka sa kanka a cikin masallaci wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wannan kowa zai iya samu ka rataye ranka a masallaci du sallah kana nan kafin a kirawo ka shigo ayi sallah ka zauna kai azkar ka ambaci Allah ka karanta Qur'ani a ganka da safi a ganka da rana a ganka da la'asar a ganka da magariba a ganka da isha ba ha mutane nake nufi ba mala'ikun Allah su gaya wa Allah wane yana nan a masallaci don mun ganka aikin banza ne ka yi ƙoƙari yawa ka yi ƙoƙari a shaida ma Ubangiji kana cikin masu raya masallacai in kai sa'a za ka tsira da wannan ko ka zama to kana da aboki abin da ya haɗa ku da shi addini ne wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala zalik wa iftaraka alayhi da mutane biyu da suka yi soyayya dan Allah alal aqalla matar da zaka aura ka aure ta dan Allah ku zauna dan Allah ai tana cikin rajulani din tahabba fillahi kar ka aure ta dan duniya kar ka aure ta dan tana da kyau kar ka aure ta dan gidanta kar ka aure ta dan gidansu kar ka aure ta dan tana da albahi kar ka aure ta dan tana da kuɗi ka aure ta kawai dan Allah ita ma ta aure ka dan Allah in kuka yi rayuwa dan Allah kuna da wannan al'arshi in kun rabu ya zama to Allah ne ya raba ku kun je wata gaba ka kasa fahimtar ta ka kasa fahimtar ka kai ga abin da karatun ka nuna maka ita ga abin da karatun ta nuna maka ya nuna mata to tunda dai mun kasa haduwa miji da mata kuma wannan fahimtar ta raba mu mu sauke wa juna to ko kun rabu kuna da alƙawarin al'arshin nan tunda abin da ya hada ku Allah ne abin da ya raba ku Allah ne in kana da aboki mai hada abotar Allah mai raba Allah to wannan ranar ce akwai sirabi akwai awon mizani akwai cikelin ayyuka akwai kaza to duk waɗannan abubuwan da aka bada labari yana cikin imani da ranar lahira sai kuma uwa uba karhe akwai tafiya aljanna akwai tafiya wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ka sa muna cikin masu tafiya gidan aljanna wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi daga cikin rukunin imani shine kai da komai Allah ya tsara mai kyau da mara kyau babu wani abu da Allah bai rubuta ba ba wani abu da Allah bai san da zaman shi ba yasa aka ce farkon halitta abinda Allah madaukakin sarki halitta shine alqalami kuma mala'ika ne alqalami sai Allah ya ce masa uktub rubuta yace ya Allah bai zan rubuta yace uktub maqadiral khalqi ka rubuta yadda rayuwa za ta tsaru ko yadda aka tsara rayuwa sai Allah ya fara gaya mashi tun daga wannan rana har ta taru alkiyama duk wani motsi da za a yi da aka rubuta yanzu ka cika exercise book guda uku yaka ji kana masifa ni abin da ya raba ni da physics malamin da aka ba mu rana ɗaya da muka cika 40 lips wallahi sai da muka yi wajen wata hudu ko wata uku ba malami aka kawo wani ran da ya zo da ya haɗa mu duka makarantar a dani hall ya dinga yi ni dai da aka je hafi goma da sai na gaji tun daga ranar da muka rabu da fizik ya fi damun sha'awarta to yanzu don Allah ka kalli duk aikin da za ka yi akwai mala'ikan da ya rubuta ba nawa ba ba naka ba ba farkon rayuwa ba har ƙarshen rayuwa har irin wannan fankokin fa da ran da za a kirkire su da fankar da za a yi da kamfaninnikan da za su da motsawar da za su duka yadda aka rubuta babu wani abu da zai faru wanda ya tsallake motsin Allah babu wani abu da za a faru wa kulla shay'in ahfainahu fi imamin mubin wani a ranar gobe alkiyama kenan inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar babu wani abu sai da Allah ce mun samar da shi ne bisa tsari an tsara an rubuta garan da zai zo shi da haka duk abin da kaga ya faru da sanin Allah kuma Allah yana sani mai kyau ne ko mara kyau hadisin da zamu rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Abdullah dan Abbas inni uallimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tidahak karhe da yake ga masa wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak inda duniya za ta taru akan ta amfane ka ba za ta amfane ka ba har sai idan an rubuta wannan abin saboda in ba a rubuta ba zai faru ba in ya faru Allah bai rubuta ba kamar an fi karfin Allah a cikin tsarin shi shi kuma azizun zuntiqam ne والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك inda kuma za su haɗa kan su cuce ka ba za su cuce ka ba yasa za ka ji wani mutum ana mai kirari turu-turu ta ki turuwa ko an yi an yi a ture ya ƙi ya faɗi wai ƙarfinsa ne wala ba ƙarfinsa ba ne allah bai rubuta lokacin faɗuwarsa ya yi ba wani kuma za a taru a yi tsafin a yi bala'in a yi masifar kyau yana tsaye bai ma san ana yi ba sai an bahi labari ƙoƙarinsa ne wala ba ƙoƙarinsa ba ne ba Allah ya bahi kariya bai ma san ana bahi kariyar ba ya sa to inda duniya za ta haɗu a kan ta cuce ka kai tafi kai bacci wallahi idan Allah bai rubuta wannan abin zai same ka ba zai same ka ba mutum nawa ne ya tahi daga bacci ya tadda miciji a ɗakin shi mutum nawa ne ya tahi daga bacci ya ga sun kwana da kunama akan himfiɗa shi mutum nawa ne ya taka kunama ya daga kafa bata harbe shi ba mutum nawa ne he da ya daga kafa sai ga maciji a gurin mutum nawa ne aka yi hadari motar ta rabar gwaje amma bai kwarza ne ba mutum nawa ne aka zo aka tsikari babur ɗinsa aka daga shi sama ya faɗo ya duba jikinsa babu kara saboda Allah ya rubuta wannan cutuwar da tsautsayin da hadarin ban da shi a ciki wannan shi abin da ake kira imani da kaddara da mai daɗi da marar daɗi da wadda kake so da wadda ba ka so ka yadda komai Allah ya rubuta in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne wani a gurguje ne bayani akan wannan rukunan na imani guda shida wannan rukunan na imani guda shida bisa gurgudan yadda na yi bayanansu bayanin su da kuma abubuwan da na tsallake in ka hada ita ce ake cewa aqida duka bayanin aqida akan wannan abun guda shida ake ka samu kyakkyawan sanin imani da Allah mala'iku littattafai manzanni ranar lahira ƙaddara in dai ka yi ta kamar yadda Allah ya faɗa yadda manzon Allah ya faɗa kaza ana cewa wani yana da kyakkyawar aqida wannan ce wani bai da kyakkyawar aqida wannan ce duk wani kungiyoyi da kaga an faɗa akan wannan rikicin ne in kaji ana maganar yan jabariya da yan kadariya sun faɗo ne matsalar su akan kaddara in kaji ana rikici da wane ne duka akan wannan ne duka aqida wannan shine babin aqida din in ka fahimci wannan in ka ana cewa mai aqida lafiya yayi zai ga aljanna to wanda ya fahimci wannan ne abinda muka faɗa zaman to dai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ubangiji ka nuna mu da kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace din to wannan tambayar ta dan yi tsawo dan karanta mu abin da yake cikin ta amma dai kafin ka karanta akwai yan uwa wanda Allah madaukakin sarki ya musu rasuwa a dan wannan su an yi rashe-rashe wanda yake gaskiya masu taba zukata ne masu wa'azi da yawa a cikinsu waɗanda suka rasu duka muna addu'a ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu waɗanda zan iya ambatowa shine akwai surikata wanda na taɓa faɗa tun ran da aka kai ta asibiti so bayan kwanan ta 29 asibiti Allah madaukakin sarki Allah ya mata rasuwa a bayan mijinta ya riga ta kenan rasuwa da kwana 28 su biyun duka Allah madaukakin sarki ya dauke su muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu akwai abokan faɗi ka tashi mutumin kirki mutumin arziki malam abdullahi makaru shi haka aka yi tasa shi ma a jiya a bayan operation da aka yi masa da kuma rahin lafiya da ta biyo baya Allah ya karɓi rayuwar shi ubangiji Allah ka ji kanshi Allah ka gafarta mashi anan kusa da kusa da mu akwai bashari abdullahi dan gidan haji abdullahi jallare shi ma yaro ne mai kirki mai iya zama da mutane nau'ikan mutane da yawa a kusa da shi amma iya jurewa iya zama duk da kankantar shekaru shi ma bayan rahin lafiya Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi ubangiji Allah ka ji kanshi Allah ka gafarta mashi akwai abokin karatun mu ni kuma wannan ne ta shafa a technical college dan hade da ana ce mashi ya wala sunna ni ma wacin duk ayi wannan rahe-rahen na shiga gida zan kwanta sai daga an dora a group Allah madaukakin sarki ya mashi rasuwa watakil ambatan sunan ya wala sunna tana ga nuna maka wani nau'i na riko da addini da kula da addini shi ma Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi muna addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi wace ce na manta a cikin rashin da akai a kusa kusan nan na'am kace nan limawa akwai nan gidan sabo tafida marigayi arewa Allah ya mata rasuwa tun karatun da muka yi na sati biyu na so in ambata Allah ya kaddara na mata har sunanta ma an gaya mu na ejiji akwai malam mahaifiyar sallama eh to wanda dai muka ambata don mu ambata ba ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka yi musu afuwa Allah ka yafe musu ubangiji Allah ka gafarta musu Allah ubangiji muna roƙon ceton su ubangiji ka ba mu ceton su Allah ka yafe musu kurakuran Allah dukkanin alherin su Allah ka tabbatar musu abinda suka yi na daidai Allah ka ribanya musu ka ƙara musu kurakuran su Allah madaukakin sarki ka yafe mu da su muke raye ubangiji ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu da addinin mu Allah ka sa mu rayu akan musulunci Allah ka dauki rayuwar mu akan musulunci Allah ka sa muna cikin makwabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jannatul firdausi shugabanni na wannan masarauta namu muna addu'a ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka kara musu daraja wanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ka ji kansu ka gafarta musu waɗanda muke raye da su ubangiji ubangiji ka karfafe su ka kara musu lafiya ka tsare musu imani da addini dukkanin abokan gwagwarmayar da iyayensu da kakanninmu ubangiji Allah ka ba mu lafiya waɗanda muke da lafiya wanda suka riga mu gaskiya gidan gaskiya ubangiji ka ji kansu ka zafarta musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin